أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وإداره العظيم كراتمنا للتاف المنية المريد من أسكين شروط الورد وما يتعلق بهذه الشروط za mu tashi baitin da saidi muhammadu nazifi yake cewa wa hazihi shuruɗu lil wazifa wa hayallati fi waidina ma'rufa واستقبل القبلة إلا لضرر مثل مسافير على ظهر السفر وتركك الجهر عليه عمل أصحاب شيكين وذاك الأمثل كذا جلوسك إذا استدعت تفعله وعنهما شجلت قلت وإن لي حسن من ياتي به كمثلي هيئة الصلاة متابع بيتي لنا تو الحمد لله ما ايه سولا بيو اه تو قال كان رودي با سولا بيو كو سولا اوكو قلت وإن بي حسن من ياتي به كمثلي هيئة الصلاة وقرأ قبيل الذكر ما رويته عن شيكنا وذاك قد صححته وابتته الذكر بما قد أهدا من المقاصد تكن مسددا ما ليس وهذه الشروط waɗancan sharaɗoɗi da muka karanta tun daga shuruɗin sihati har zuwa shuruɗin kamali zuwa inda muka kwana jiya kamar yadda suke sharaɗoɗi ne na lazumin safa da lazumin yamma to haka nan su ne sharaɗoɗi lil wazifati ga wazifa ka gane ai shi yasa mai sharhi ya ja doguwar baka ya fitar da shi gefe ya ce wa muradun nazimi huna abin nufin mai saɓin waƙa a nan al'ikitiyaru yana nufin sharaɗoli na ikitiyari ko ku al'akabaru ne yawwa abin da yake nufi a nan al'akabaru ba da labari bi annan shuruɗar mutaƙaddima sharaɗoɗin nan da suka gabata lilwurdi na lazumi ne lazumin safa da lazumin yamma kuma hiya shuruɗu su ne sharaɗoɗi ai da lilwazifati ga wazifa babu bambanci kuma sannan ya tasu kullu wahidin minhuma malam yana keɓance kowane ɗaya daga cikin tsakanin lazimi da wazifa min shururi da sharaɗoɗi bima la yushariku al-akhar da abin da ɗayan baya tarayya da shi a ciki wannan da muka ambata gaba ɗayan su wuridi lazimin safa da yamma da wazifa suna tarayya a cikin waɗannan sharaɗoɗi daga shuruɗin sihatin har zuwa shuruɗin kamali shi yasa yace maka wa hadhihi shurud wadancan sharadodi da muka karanto na wurdi sune kuma sharuda lil wazifa ga wazifa ita ma wa hayal lati wazifa ita ce wacce take ma'arufa sananniya ne fi wurdi na a cikin wurdin mu na tijaniya inda ya ce maka mutum batijani ya kace masa wazifa to ma'arufa ce ladai ya sananna abu ne a wajensa baya bukatar ta'arifi batijani ka ce masa bai san wazifa ba ashe ba batijani ba kai ba batijani ba wanda ya makotaka da batijani ma ya san wazifa ko wanda yake mu'amala da shi yau da kullum kamar ka zauna da musulmi ne ka ce ba ka san sallah ba ko da kai ba musulmi ba ne to ba dama ka zauna da batijani ko kai makotaka da shi ka san me ba ka san me ake ce wazifa ba to ba sai yayi ta'arifinta ba waɗannan sharuɗa na lazumin safa da yamma su ne sharuɗan wazifa wacce take ma'arufa sananniya ce ita wazifa fi wurdina a cikin wurdinmu na tijaniya sannan ce wasu taɓabilin ƙiblata ka fuskanci alƙibla in za ka karanta lazumin safa ko yamma ko wazifa illa li dararin sai dai a larurin wata larura larura ya'ani mashakka sai dai akwai wahala ko wahalarwa a wajen fuskantar alƙiblar ya ce misalan musafirin misalin matafi ala zahari safar wanda yake kan tafiya a daji ka gane ai sai ya kawo shari ya ce maka ai rakibin mahayi ala dabbatin wanda yake kan dabba fi safari a cikin halin tafiya wa baƙin alfazi wata rakibi fil abiyati wazihu amma sai daga can a gefe ya ce wa ashara rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-abiyati malam sayyidi muhammadu nazifi ya yi ishara a cikin waɗannan baitoci ila shuruɗil kamal zuwa ga sharaɗoɗi na kamala wahaya salasatu su ko guda uku ne al'awwalu na farko istiqbalul qiblati fuskantar alqibla bi jami'i badani da dukkan jikinsa kas salati kamar dai a sallah yin hibi shuru'i a lokacin farawa fi zikiri cikin zikirin nasa na lazimi ko wazifa ila an ya ila an ya katima har zuwa lokacin da zai cika wani sassuna amma ana cogewa min haza daga wannan magana ta fuskantar alƙibla ana coge almusafiru matafiyi iz kana ko iza kana rakiba in matafiyin ya kasance mahayi ne ala dabbatihi akan dabbarsa to fa inna ka sani shi matafiyi akan dabba yazkuruhu zai zikirinsa na lazimi ko wazifa haisu ma tawajjahat bihi dabbatuhu duk inda dabbarsa ta fuskanta da shi kai kal hukumi fil nafli kamar hukunci ne cikin sallar nafila ga matafi zai iya yin nafilar sa duk inda dabbarsa ta fuskanta in dai tafiyar ta kai nisan kasar kuma tafiyar ta halacci ce eh to haka nan ne lazimi da wazifa zai iya karanta kayansa akan dabba babu zantar fuskantar alƙibla amma wanda yake mazaunin gari a gida to lalle sharaɗi ne ya fuskanci alƙibla wa tarkukal jahara alaihi barin ka bayyanawa alaihi ga wannan lazimi naka ko wazifa in kai kaɗai kake wazifar ka kayi ta a asirce ka bar bayyanawa to amalu ashabi shaikina wannan shine aikin sahabban shehu muhammad tijani wa zalikal amsal wannan kuma shine mafi kwatanta umarni ko yin aiki da aikin shehu tijani mai sai da ce ai min shurudil kamali ya daga sharaɗoɗi na kamala al-israru asirtawa fi zalika al-wurdi a cikin wannan wurdi na ka na tijaniya min awwali tun daga farkonsa ila akirihi har zuwa ƙarshensa bima kana alaihi ashabu shek radiyallahu anhu kamar yadda sahabban shehu tijani suka kasance a kai wanda kusuma haka suka gano daga wajen shehu tijani kaza haka nan duru suka zamanka shi ma sharaɗi ne ka yi a zaune bayan ka fuskanta alƙiblar idan sadata amma in ka samu iko ka gane ai tafa'aluhu ka aikata shi in ka samu iko wa anhu ma shujirta ai wa ma shujirta in ba a shagaltar da kai ba anhu gabalin zaman amma in kana da wani larura ko wani shugulgula da ba dama ka zauna sai sai maka min shurul kamali aljulusu wala yadhkuruhu mai wuridin tijaniya baya zikirin sana'ura don tijaniya murtajiyan ake shingide masalan ga misali illa idza lam yastadi al-julusa sai dai in ba zai samu ikon zaman ba wala qa'ima kuma ba zai karanta shi a tsaye ba illa idza shugila an al-julusi sai dai an shagaltar da shi gaban zaman kama ko an yakuna musafiran kana ne ko kama ne ka an ya kuna musafiran kamar ya kasance shi matafi ne jadda fitari da yake tsananin wato yake kan tafiya rajiran ko da kafarsa kaga ba zancen ya zauna an ya zauna tafiyarsa za ta yanke to fa yazkuru zai yi zikirin sa haisu ma tawajjaha duk inda ya fuskanta amma bi sharɗi Allah ya da'a najasatan da sharaɗin dai kare taka najasa kaga a can an halatta wa matafiyi akan dabba ba to haka nan an halatta wa mai tafiyar kafa ma zai iya karanta lazuminsa ko wazifa in tafiyar ta kai kasaru duk inda ya fuskanta ba sharaɗin fuskantar alƙibla in ba ta kai kasaru ba to akwai sharaɗin fuskantar alƙibla amma ba sharaɗin zama sai dai kare taka najasa shi ne ce maka wa anhu ma shigilta ai wa ma shigilta in ba a shagaltar da kai ba anhu gabarin zaman to an so ka yi a zaune ƙultu wannan kenan sai dai muhammadin lazib ya ce ni kuma sai na ce wa indi hasanu wa hasanu ni kuma abu ne mai kyau indi a wajena man ya ci bihi wanda ya zo da wannan zaman na wazifa ko lazimi ya zo da zaman ka misila hay'ati sala kamar misalin kamannin sallah ka gane ai can an yi maganan duru suka kawai idan sadata kowane irin zama kai ma a lazimi ko a wazifa an samu abin da ake nema ka zauna dai sawa'un tawarruki kai ko tarabbu'i ko kuma ihtiba'i tsugunan buri ko ma wani irin zama ne ko akan duga jiki ka zauna in dai a zaune ne to ka cika sharaɗi na zama to amma malam yace qultu ni kuma kai nace wa in dai hasanu ni a waje na yana da kyau zaman in an zo yin sa man ya ci bihi wanda ya zo da zaman ka misali hay'ati sala kamar misalin kamannin zaman sallah shine tawarruki zama da akan duwawu na hagu kamar yadda ake zaman tahiya wannan shine mafi kyau amma an kai kowane irin zama ma yayi musamman in kai kadai ne zaka yi lazumin ka ko wazifa ko ko tarabbi kai yayi an samu abin da ake nema amma da zaka zo da zaman kamar kamannin yanda mai zaman sallah yake yi to hasanu wannan shine mai kyau indi a wajena indi shi sai dai Muhammadu Nazifi wa qara'u bayna zikri ma rawaitu an shaykina wa qara'a kuma ka karanta ma rawaitu abinda na rawaito shi an shaikina daga shehuna Ahmad Tijani ubaila zikiri kafin ka fara zikirin naka wato kafin ka fara lazumin ko wazifa taka ko zikirin juma'a ka karanta abinda na rawaito shi daga wajen shehu Muhammad Tijani ka gane ai wa zaka wannan ruwaya da nace na rawaito shi daga Shehu Muhammad Tijani kad sahatu haqiqa na inganta shi na inganta ruwaya shi dai bai zamani da Shehu Tijani ba ko amma shehi sa da ya lakana masa wazifa yayi zamani da Shehu Tijani saboda haka ya rawaito a wajen shehinsa kuma shehinsa ya tabbatar masa ka gane ai cewa ana karanta abin nan da aka rawaito daga wajen Shehu Tijani ma rawaito din nan shine ai minhu daga gare shi ko a zamanuhu ko a zamaninsa ilal maqasidi ko ramaza minhu ko ilal maqasidi zuwa ga niyya yake nufi al maqasidu lati tuqra'u inda shuru'il wurdi li'annaha qira'atu ayatil qur'aniyya ka gane karatu ne na ayoyin wasu ayoyi na alqur'ani mutadamminatan lil amri bil maqasidi wanda take kunshe da umarnin da aka yi ga karanta niyya wajen dukkan wani aiki sai ce mai wabta tihi zikira ka bude wannan zikiri naka bima qad uhi daga abin da aka riga aka saba da shi min al maqasid na niyya wato kafin kai ka fara karanta naqr wato niyya shine maqasid ta kun zaka kasance musaddadan abin datarwa za wato zaka zama sadadan mai yin katari alhamdulillah ubayla din nan wato tasgiri ne na qablu ubayla dan gabanni qabla kuma gabannin ubayla dan gabannin ashara isharatun ila kulli maqasidin dukkan wani maqasadi qura'u da ake karantawa muttasilan mai saduwa bi zikiri da wannan zikiri al maqasud wanda ake nufi min gairi fasilin bainahuma ba tare da alalabe tsakanin maqasadin da kuma wuridin ba wato dai niyya yake nufi da kuma wani maqasid da ake karantawa mai tsohon karanta shi a fatuhur rabbani amma duka ba dole bane yana cikin shurudul kamali in ka zo da shi fa lillahi alhamdu in baka karanta makasadin ba inda ka kudura niyya a zuciyarka lazumin ka ya inganta yana maganar wa illi hasanu in ka yi shi ka yi abu mai kyau in baka yi ba kuma ba dole bane alhamdulillah